بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا درس اللتاك التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح wanda babban malami abdulatif azabidi ya rubuta wanda an haye shi jira tana da shekara 813 ya rasu 893 wancan satin mun tsaya hadisi na 429 wanda yake karkashin tarjamar da imam al-bukhari babu jubil qira'ati lil imam wal ma'mum fi salawat kulliha sirriya wal jahriya duka baban da yake nuna wajibi ne yin karatu da liman da kuma mamu a dukkanin salloli ko gurin koyewa ko kuma gurin asircewa hadisin da muka karanta shine dogo a babekin shine hadisi na jabir bin samura wanda za mu maimaita shi na abu guje saboda wasu gafafuwa kuma ya so sai mu ci gaba da ragowar tun da dama nan ne muka tsaya wanda makasudin kullawa kenan dan Imam al-Bukhari ya nuni cewa babu makawa ga mamu ga wanda yake bin sallah shi kade da liman labudda a samu karatu a cikin sallah daga Jabir bin Samura Allah kare da gare shi shine Junada al-Amiri as-Suwai sahabi ne madaukaki kuma dan yar uwar Sa'ad bin Abi Waqqas ne shine yake bada ruwaya kenan daga wanda yake kare abin da ya faru ga kalinsa ta shaka ahlul kufa sa'ad mutanen kufa sun ka karan sa'ad sa'ad shine sa'ad bin abi waqas ɗaya daga cikin asharatul mubashsharuna bil janna kuma ɗaya daga cikin ahlul shura guda shida wanda sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya wakilta wanda ma yana daga mafi zaman tawa amintattu a cikin su amma sayyidina umar lokacin da ya ba da shawara na cewa su ne delegekin da za su zaɓi wanda yake khalifa sai ce ko da sa'ad bai zamanto ba shi aka zaba to wanda aka zaba ya nemi taimako da sa'ad saboda ban tsige shi ba daga matsayin shi na gwamna na kufa don saboda kenan wani tsawaya ko kuma wani abu na wancan kara da aka kawo nashi yana daga fiyayyun mutane Allah kare ra a gare shi tunda har ya zama to daga asharatul mubashshiruna bil janna kuma an wadu manaqib din shi wancan sati wanda manakib nashi suna da yawa yana daga cikin wannan matsayi nashi yasa ya zamanto ɗaya daga cikin mutanen da in sun yi addu'a Allah yana karba addu'a su sun ka kuka ila Umar ibn al-Khattab wajen sayyidina Umar ma'ana wasu daga bangaren ne nan gurin da aka ce shaka kenan alul kufa a nan gurin kenan babe ne na itlaqil kul amma ana nufin al-ba'd wani bangare ne daga bangare na alul kufa so da abin da yake cikin sahi na Abu Awana daga abdulmalik ya ce ja'alan nasu min ahlul kufa wasu mutane daga ahlul kufa su ne suka zamanto suna kawo wannan koke nashi ya ce kuntu jarisa inda umar in su ja'ahu ahlul kufa ya shikuna ilayhi sa'ad ibn abi waqqas ina zaune sai wasu daga mutanen kufa suka zo jan umar radiyallahu ta'ala anhu suke game koken sa'ad hatta qalu innahu la yuhsinu salah amma suka ce bai iya kyautata sallah ba fa azalahu umar sai na umar ya tsige shi hafiz ibn hajar ya ce sayyidina umar amara sa'adan ala qitalil furs ya nada sa'ad ya zaman to shine shugaba jagora ya kal mutanen farisa a shekara ta goma sha hudu sannan ya Allah ya bashi galaba ya bude iraki a hannun shi sannan kuma haka aka gama da kufa shekara ta goma sha ɗaya sai aka nada shi a matsayin a matsayin wanda yake amir na kufa shekara ta ashirin da ɗaya wasu amara alaihim fi sala amma da suka ka kukan bayan an tsige shi sai aka wakilta amma ibn yasir shine zai dinga jan su sallah abdullahi ibn mas'ud aka wakilta shi bangaren trezor sai kuma usman ibn hunayf shi kuma mai kula da balbali da gurare wanda suka shafi kenan bigire na ban kasa a nan gurin kenan ke banta malamai suka ce da aka yi na ammar da an faso saboda kenan yadda ya zamanto shine limamin da yake jagorantar sa sallah wanda kenan ita sallah din ita ce sababin da koken su da yawa he da suka tafa cewa sallah ma bai kyautatawa to a lokacin sai na Umar sai wannan fashakau sai suka ka kuka akan kowane abu amma suka ambata kai sallah ma bai kyautatawa wannan ya nuna fuskokin da suka ka koke suna da yawa kamar yadda a cikin kenan aka ambata cewa kai da karshe kauka fi kulli shay sai na Umar yace sun ka kokenka a cikin kowane abu hatta fi sala har ma ne karshe sallah wanda kuma mun san muhimmancin sallah dukkanin wanda babu kyautata sallah a tattare da shi babu kenan amana tattare da shi har ma Umar bin Abdul Aziz kan rubuta ma gwamnonin shi cewa inna ahamma amrakum ila indi as-salah mafi muhimmanci al'amarin ku a waje na sallah fa man hafizaha wa hafiza dina wa man sayya fa huwa lima suwa adiya duk wanda ya tozartar da sallah za ka ga abin da ba sallah ba zai iya tozartar da shi duk wanda yake barawo a sallah to zai iya zamantawa barawo a dukiya duk wanda yake mara cika sallah to za ka same shi kuma babu cika amana tattare da shi fa arsala ilayhi sayyidina umar sai aika mai a lokacin sai zo sai ya ba ishaq wannan alkunya ce ta sa'ad yace inna haula mutanen nan na kufa suna za suna riya cewa la tuhsin la tuhsin tusalli baka kyautata yin sallah a lokacin abu isra'il sai ce amma hun faƙar ƙalu ma ƙalu su dai sun faɗi abin da suka faɗi amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallar da nake musu irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sallar da nake musu ma akhrimu ban zaman to ina tauye wani abu an salata rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam usalli salatul isha misali sallar ruba'iyya ta lisha sai ba da misali da sallar lisha wadda ruba'iyya ce kuma ta bambanta da ragowar salloli tunda wani bangaren akan bayyana wani kuma asirce kaga azhur dikin su asircewa ne a watsar waya kuma salatayil ashi saboda haka a lokacin yace ina musu wannan fa arkudu nakan tsawaitawa nakan tsawaita tsayuwa har ya zaman to na ida karatu fi raka sai da ulayi ne wa kuma nakan sassauta tsawaitawa a raka sai ne wanda suke na karshe dan nuni akan cewa kenan duka a raka'a biyu ta farko da raka'a biyu ta karshe gaba ɗaya cikin sallah ana kira'a tunda kaga ya ce wujubul kira'a kenan wajibcin yin karatu ga liman da mamu da munfaridi shi yasa sai ce kenan ina yin wannan a ta farko da kuma bi wanda yake na karshe dan kan wani ya tunani cewa wanda ake a asirce kamar ba a yin karatu ne to amma za mu je fuskar menene yasa kuma yace har ma ga mamu tunda kaga shi yana zancen jan sulimanci da ya zamanto yana yi sai da na umar yace zaka zanna bika wannan shine abin da nake zaton ka shi zaka zanna bika wannan shine abin da nake zaton ka shi mis'ar daga abdul malik ya fara cewa sa'ad sai yace atu'allimuni al-a'rabu salata yace yanzu kauyawa ne har za su koya mana sallah atu'allimuni al-a'rabu salata yanzu mutanen kauye ne ne har za su koya mana sallah ga gani a wata ruwaya kin kamar yadda muka karanta a cikin abin nan a cikin littafin shamalin muhammadiyya go sai ke cewa laqad laqad asbahat banu abasi lokacin da yake cewa inni la awwal marra miya bi samun fi sabilillah yace ni ne farkon wanda ne harbi da kibiya dan daukaka addinin Allah sannan kuma haka yin sallah ya faɗi sifarin da suke kuya sai ce amma wai an waye gari wai banu abas har suna aibanta ni akan sallah to anan gure yace atu'allimani al-arabu sala mutanen kauyuka za su ne za su koya mun sallah saboda yawanci mutanen da suke kauyuka kaga akwai karamcin malamai da karamcin ilimi wanda suke birni kuma zaka ga ilimi ya yi yaduwa da kuma yawan malamai saboda yawanci manzanni yan birane ne kuma mafi yawa akan turo su a birane to wannan yasa iya daga ni'imar zaman birni samun yaduwar malamai ko ina ka je ka duka zaka ga da guraren ɗaukar ilimi da wannan nema malikiya suke ganin cewa iya daga afdaliya ta limamin a ce ga wannan malamin makaranci ne wannan makaranci ne amma wannan dan kauye ne wannan dan birni ne suka ce to ba a yarda ba wanda yake dan birni ya bi dan kauye sallah sai dai a kaddamar da wannan malamin na birni akan wancan malami na kauye saboda karamcin kenan bai za a ji shi bangaren abin da ya shafi ilimi na addini da wasu ababe malamai suka ce dalili ne cikin nan gurin cewa waɗanda suka kawo karan sa'ad ya nuna ba malamai bane ba ba ahlul ilmi bane ba dama duk inda kaga al'umma tana jajan matsala kaza matsala kaza za ka zamu to kawai mafi yawa zamna gari banza ne kamar zamanin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu wanda aka samu su zamna gari banza kimanin mutum dubu goma daga Masar suka tashi suka yi gayya suka yi dandazo suka sai ai sayyidina Usman duk mulki ma ya sa dange shi ya sa kaza ya sa kaza suka gai gama dandazo karshe wanda ya bayi hagga fitina ta makasari Usman radiyallahu ta'ala anhu kaga a nan gurin akwai dalilin aka ce wanda suka kafokin shi ba ahlul ilmi bane saboda su azatan su duka rakawoyi guda hudu karatun duk ɗaya ne azatan su shi yasa sa'ad sai suka mashi inkari akan rarrabewa da yake to kaga a nan malamai suka ce za mu fa'idanci zammul qawli bir ra'i allazi la yastaridu ila asli in mutun ya hudu kawai molanka magana da ba wani dalili to ana zargi wannan magana ba waiwaya zuwa gare ta mutum ya faɗi magana da babu hujja ciki to wannan ba a bar kallo bace ba sannan kuma yana nuna kiyasi inda ya zama to muqabili na nafsi to fasidi ne ba yi tubari da shi yanzu ba za ka zo ba kana lissafi ka ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza alhali dalilin wancan nafsi ne dalilin wancan kiyasi ne kiyasin kuma ya ci karo da nafsi ya za ka iya gama karo na kiyasi da nafsi kaga ba yiwa wannan nafsi ne tsantsa ka gani wannan kuma kiyasi ne kaga babu yanda za a yi kama ya zamanto kamar abin da yake asali bayan da za a yi ka gama asali da abin da kuma ya zamanto kama ce yake yi da asali haka mala ibn basal yace fuska shigar hadisin sa'ad a wannan babi lokacin da ya zamanto yana tsawaitawa a biyun warko yana sauƙaƙawa a na biyu a biyun ƙarshe a lokacin kenan ya aka san cewa lalle la yakraku kira fi shay'in min salati kenan bai barin wani abu na karatu a sallar to amma kaga ai limami ne limami ne shi to kaga labutta kuma liman ya zaman to duka a rakawai yayi karatu shi kuma mamu ba kaga mamu a lokacin da liman yake karatu jahariya bai da karatu lokacin da liman yake karatu sirriya nan ne zai duk da malamai sun yi maganganu guda uku kaulin da yake na jumhur kuma shine kauli raji wanda imam malik kan shi ya tafi imamu ahmad imam shafi imam abu hanifa duka suna kan kaulin shine kaulin ce a karatu na bayyana kenan mamu ba zai karatu wala fatiha wala wala abin da ya balantana abin da yake sura saboda Allah ya ce wai za ku riya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana karanta qur'ani ku shiru imam ahmad ya ce kenan wannan koda a cikin sallah to kaga dalilin su wannan ayatin sai kuma suka sa hadisi na Jabir wanda shi ma malamai sun hassana shi manzo Allah sallallahu yake cewa man kan lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a wanda yake bin liman sallah kenan karatun liman shine a matsayin karatun shi manzo Allah sallallahu yake cewa inna ma jibril imam li yutamma bihi wa idza qara'a fa ansil an sa liman dan ku koyi da shi in liman yana karatu to ku kuma sai ku saurari karatu din liman to kaga anan gurin shi limami ne a karatu na bayyana zaka saurara saboda ibada ka sauraron ne a karatu na asirce kuma zai zamanto kenan nan gurin ka karanta wasu ka ce kamar shirukin da ya ce ake sassaftawa don ka samu damar ka karanta amma malamai suka ce babu fuskar wannan ana sai ce ya ba isa sai rina umar sai aika me sai ya zo shi sai rina umar sai aika sai aika me fa arsala umar radiyallahu ta'ala anhu ma'ahu sai sai rina umar ya aika tare da sa'ad da rajulan wani mutum mutumin aka ce shine Muhammad ibn Maslama ibn Khalid al-Ansari kamar yadda sabari ya ambata aw rijalan ila ahli Kufa ko kuma aka gama shi da wasu mazaje ko kuma waɗansu wanda suke mahaya zuwa ga mutanen Kufa kaga ko da zaman to aka gama shi da Muhammad ibn Maslama da kuma waɗansu mutane kin kamar yadda suka ce da Mulay da kuma Abdullah ibn Arqam duka suna daga waɗanda aka gama fasala alhu aka dinga tambayar su alul kufa kenan dangane da shi yaya halin sallar shi tsakankanin ku lam yaja bai bar ba wani majalisi daga majalisai shi wanda aka tura ke shi kenan Muhammad ibn Maslama bai bar masu jiran ba daga masallatai illa sa'al alhu sai ya tambaye su dangane da halin sa'al kaga anan gurin sai na Umar bai kalli boncan rago ko keke sai ya koma kan mi bangaren sallah kaga ba ce ba ya kaza ya kaza aka damu eh aka hi damuwa da jarabin wannan sallah din yusununa alaihi ma'rufan kowa ke fadin abu mai kyau hatta da kala masjid li bani abbas sai da aka je masallaci na bani abbas bani abbas kabila ce daga manya-manyan kabilu wanda suke na Qurayshawa a wata ruwayar sai Muhammad ibn Muslima ya ce ina muku magiya da Allah subhanahu wata'ala ko akwai wani mutum da ya san gaskiya zai faɗi to a lokacin da ya magiya saboda kamar shine masallaci na ƙarshe daga masallatan da suka je shi yasa Muhammad ibn Muslima sai ce ina muku magiya da Allah subhanahu wata'ala ko da akwai wani mutum wanda zai faɗi mana gaskiya a lokacin faqama rajulun minhu yuqalu lahu usama ibn qatada ana mai alkunya kuma da aba sa'ada sai ce amma yace amma wani na amma ghairi fa asna alayhi wani na yayi yabo ga sa'ad wa amma nahnu amma mu id nashattana tunda kuka mana magiya da Allah ma'ana sa'altana billahi kuka ce kuna mana magiya da Allah wannan ya nuna halaccin inda kake neman gaskiya saboda kana iya cewa ina maka magiya da Allah ina muku magiya da Allah to kai kuwa an maka haka kale ka girma Allah ka faɗi gaskiya a lokacin sai ce to tunda kuka mana magiya da Allah kaga wannan kuma yana daga abu mai hatsari yana daga abu mai hatsari ka gani wanda zaka ga mutum yushhidu Allah ala ma fi qalbi zai sa ya ce Allah ma ya sani ko Allah shaida ne kan kaza ko ala jilsam to kaga irin wannan abu ne wannan kuma salo ne daga salo na munafikai zai iya ce maka dan Allah ko dan an yi kaza sai ce sa'altana billah ma'ana tunda an shattana kuka mana magiya da Allah fa inna sa'ala la yasiru bis sariya sa'ad in su mame zai sai bai sahiya tare ma'ana bai sahiya da wani bangare na runduna yakan bari a sahi sai nuna sa'ad kenan babu jarumta a tare da shi wala yaqsimu bis sawiya kuma sannan bai rabo wanda yake da adalci sannan kuma wala ya'dilu fil qadiyya bai rabo daidai sannan kuma bai adalci dangane da hukunci in zai hukunci a lokacin sa'ad sai ce amma wallahi al'adu wannan alai lalle zan ma addu'a bi salatin da abubuwa guda uku shine ce Allahumma in kana abduka hadha kadiban in wannan bawon naka Allah sharadi in dai ƙarya ce cikin abin da ya jingina mu kaga ta kan iya yiwa wani abu ne na sharubta ta kan iya yiwa wani laruri ne ta kan iya yiwa wahami ne ta kan iya yiwa ji ana hodi shi ma ya bi shi ta shi ta shi yasa sa'ad sai mashi adalci ana son ya zama to kai adalci ko da ga makiyinka ne ko da ga makiyinka ne kenan kana ga misali mutum ya abu amma ba ba akwai wata rashin jituwa tsakankanin to ka masa adalci ko mutumin ya zalunce ka amma shi ma zalunta shi akai ko kan gurgurfe da aka dora shi sai abu to he ka yi kokarin mai adalci da Allah ka kalle rashin hankalin shi ko kuma rashin ganewar shi ko dai wasu abubuwa shi yasa sa'ad ya ce Allahumma in kana abduka hadha kadiban Allah in dai wannan bawa naka cikin abin da ya jingina miki nan ƙarya yake sannan bayan ma ƙarya yake amar ya an wasu ma sannan kuma ya tsaya ne ƙarya an dan ya nuna ma mutane wasu ma dan jiyar da mutane ya zaman to ya shahara cikin al'umma a dinga faɗin shi ana cewa kaza kaza kaza ya faɗi kaza kan sa'ad ko kuma shine jarumi shi ya tsaya faɗi gaskiya sa'ad sai Allah addu'a shi tare da waɗannan sharuɗa kin kenan in dai har abin da ya ɗauke shi sharaɗi ƙarya ce ko abin da ya ɗauke shi wata manufa ce ta duniya sai ce to kaza su ko magabata ba abin da suke gudu kamar wannan ko babu abu mai muni kamar ya zama to mutum ya nufi duniya da wani abin da yake na Allah fatul umrahu sai ce Allah ka tsawaita rayuwar shi ta yanda kenan zai zama to ila arzalil umri ya zama to kenan asfalus safili saboda haka fatul umrahu Allah ka tsawaita ka sanya ya tsawon rayuwa sau da aka sai mai addu'a da wannan watsil faƙarahu ka tsawaita talaucin shi a wata ruwa ya ce wa ƙalil rizqahu ka ƙanƙanta arzikin shi a wata ruwa ya ce wa shaddid faƙarahu ka tsananta talaucin shi saboda talauci iya daga abin da yake sababba mutum zuwa ga fitina kaga yanzu da ya zama to akwai talauci inda da akwai wadata ai zai dinga aure maimakin misali wannan fitintinin da yake inda wadata ai zai sai ku yanki to amma da bakin talauci ka game sai kuma faɗai da abin nan saboda aka watsil fakarahu ware zuwa bilfitar haka ya zaman to kenan watsil fakarahu a wata ruwa a sir iyalahu ka tsawaita iyalin shi ce sai da biya wanda suke yan mata ma wajen goma sha biyu kaga kuma ga talauci watsil umrahu ware zuwa bilfitar sannan Allah ka bujiro da shi zuwa ga fitina wani zai ga kamar abin ya tsananta sai ka leka mutuncin mutumin da ya taba sai ka leka mutuncin mutumin da ya taba da kuma sharadin da shi sa'ad ya sa in dai har manufar shi wannan ne to gwada a takaita abin kuma shi ya zamanto aya ga ragowar mutane sannan kuma yin haka ai halaliya ne tunda me laihin wanda ya mare ka kamare shi ka ga babu wani laihi fa mani tsari alaikum fa tsari alaikum misali ma tsari alaikum wayanna saboda haka sa'ad ya mushi waɗannan addu'o'i saboda ya zalunce shi ta hanyar kage irin hakan kuma malaman suka ce ya halitta saboda zai iya bayuwa zuwa ga kenan hukuba ga shi wannan azzalimi din zai iya bayuwa zuwa ga hukuba kenan ya zama to hukuba ce a gare shi sannan kuma da dama annabawa sun yi irin wannan kamar annabi Musa alaihi salam kaga ya ma fir'auna irin wannan kamar yadda annabi nuhu alaihi salam shi ma yi addu'a kenan ga waɗanda suke mabuta abin ne yace wala tazidi zalimina illa dalala kaga shi ma sai zaman to yayi addu'a ga duk waɗannan Abdul Malik bin Umair yace ya kasance shi Abu Sa'ada nan in an tambaye shi dangane da halin shi ya ce mishi yaya kake aikata irin wannan abubuwan sai ce ana shekun kabir maftunin a sabatini da awata sa'ad dattijo ne wanda yake ya mayyanta kuma wanda yake fitinan ne addu'a sa'ad ce kuma ya zamanto kenan ta same shi kenan abu sagwargwadon irin abubuwan ne shine rawi kin ma abu malik bin umair daga jabir sai ce fa ana ra'aytuhu ba'da qad saqata hajibahu bayan wannan addu'a ta sa'ad na ganshi bayan ya shi shekaru har ma jirar shi ta sabko sama ala ainihi min al-kibari saboda manyanta amma la yata'aru lil jawari fi tariqi ya gabu zuhunna zaka ga a hanya yakan bibiyar kenan yan mata yana kokarin tattaba cikin su a lokacin sai yayi abin nan in ya ji murya ko wani abu ne ma sai ya daga irin nashin ya killa ya gani sai ya tashi kenan ya nufe su kaga sai zamanto wannan addu'o'i da aka mishi na sa'ad ya kai shekarun kuma haka abin ya faru gare saboda sa'ad mujabud da'awa ne malamai suka ce a nan gurin zamu ga dukkanin wanda yayi kokarin kai komo yayi kokarin gulma wajen shugabanni ko wajen shugaba to za a tambaya a gurin aikin mutumin da aka yi gulma shi mutum ne aka zo aka yi gulma cewa bai kaza bai kaza bai kaza to yanzu sai a tambayi gurin aikin nashi sai a tambayi waɗanda suke manyan mutane ba wai za a tambayi wani mashayi ba wani wanda yake kawai dan duniya ne dama an san ba mutumin kirki bane sai a leka masu tsoron Allah a ma'aikata din ko kuma wanda ake ga akwai kamala da dattako a tattare da su da addini yaya yanayin mu'amalar wane ya aikin wane kaga wannan sai zaman ta hukuncin da suke sannan kuma shugaba zai iya tsigewa mutumin da aka kaya mai koke ko da ko akan ƙarya ne in yana ga haka na akwai maslaha kaga ai sai da na Umar da ƙarshe ce ko da ba sa'ad ba ya zamanto ƙura'a ta faɗo kan shi to lalle wanda yake khalifa ya nemi taimako da shi sa'ad saboda lokacin da na tsige shi ban tsige shi ba akan wani ha'inci dan sai na umar ya nuna musu lokacin da kenan da har ba suka gamun da na cire shi matsayin gwamna ba wai na tsige shi bane ba dan saboda rashin cancanta ko ha'inci ko wani abu lokacin da ya wasiya zuwa ga ahli shura kenan su shidda sai ce to ko ba shi bai zama lalle a nemi taimako da shi kaga amma tare da haka sai sai da Umar ya tsige shi kenan neman shawarar ahalul wannan kenan wanda suke ahalul fadli imam malik yace kad uzila umar azala umar sa'adan wa huwa adalu mimman ya'ti ba'dahu ila yawm al-qiyamah yace sayyidina umar kaga ya tsige sa'ad kuma shine mafi zamantawa adali akan duk wanda za su zo bayan shi har ƙasa ta nade ma'ana har ƙasa ta nade babu adali kamar shi amma kuma tare da haka sai da na umar ya tsige shi sai ma mara ya ce wallazi ya zaharu anna umar azala wasman limadatul fitna sai da na umar ya tsige shi ne dan ya datsi kenan kafa ta fitina dan ya datsi fitina tunda sun kako yanzu aka bar shi me zai faru za su iya yin bone za su iya yin hoto na hoto za su iya irin abin da ya faru ga sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu to sai ne a wannan gudun irin wannan fitinar ta tawaru yace sai ya aiwatar haka sannan kuma wasu malaman suka ce a shi a mazhabi na sayyidina Umar in ya nada gwamna ko wani amiri to bai barin shi ya huce samar shekara hudu yanzu kamar shi ya nada ka gwamna a guri to kuma inda ka kama bai barin ka wuce sama da shekara hudu kuma kawai sai ya shiro ka sai ya masanya ka da wani wasu ka ce to wannan shine mazabiya ta sai da Umar ke sa sai haka Imam al-Mawardi Allah ya ce da rama yana da littafi al-Aqamu Sultaniya littafin yana da kyau wajen leƙa abin da ya shafi siyasa da kuma gudanarwa da kuma siyasan siyasa al'umma duka wannan yana daga littattafai waɗanda malamai suka rubuta akan wannan sai kita ikhtalafu hal yuhdaru al-qadi bi shakwa al-wahid aw ithnaini ya ka kawo kuka alkali kara mutum ɗaya ko biyu za a iya tsiye shi aula ya uzala ta ta mai aksar alal shakwa ko kuma sai an samu tilin jama'a da yawa mutane ɗaya biyu in suka ka kuka za a tsige shi ko kuma sai an samu adadi da yawa ba za a yi ba lissafi da mutum ɗaya biyu ai saboda mutum ɗaya biyu kaga da wahala su sabbaba wata fitina to amma aka samu adadi mai yawa to ana gudun abin zai iya bayuwa zuwa ga fitina wanda kuma fitina da za ta bayu zuwa ga zubar da jini ko na makamancin haka nan sannan kuma akwai tambaya akan adalci na mai ba da shaida da kan makamanci haka ga waɗanda suke makwabtan shi ga wanda suke makwabtan shi kamar yadda sai na umar yasa aka bibi wannan sannan kuma a ciki akwai khitabur rajul jalib bi kunyati mutum wanda yake mai girma babban mutum ba kiran shi kawai haka sunan shi tsura wannan rashin ladabi ne sai a mishi alkunya kaga ce yasa ya ce ya aba ishaq sai ce ya aba ishaq to rashin ladabi ne mutum ya dinga ambaton sunan babban mutum latijo ko wani mai matsayi ko wani mai daraja da sunan shi kama a ce mai mulki irin da zaka ga yawanci a baku da haka nan ayyukan faruwa sai ka ga wasu latijawa wani ma ya kai shi wani ma ya yi kaka da mutum amma wai saboda ko dai yana firebe ko yana mayar ko yana dipte ko yana wani mai yana sai ka ji misali sai a dinga kiran shi kawai da tsurin sunan shi to irin wannan kaga kuskure mafi yawa yana daga fitintunin da muka samu kawunan mu a ciki na kubcewar ladabi da kuma tarbiyya wani ma zaka iya samun mutumin ya kai ma kaka da shi amma kuma farar zai kama sunan shi har wannan sai ta bayi kaga hatta ga waɗanda suke shugabanni su ma ake kama sunan su haka nan wannan ɗabi'a ce wadda take ta karo da ta musulunci kuma abu ne wanda ya kamata ɗaliban mu mu dinga gina su akan sanin girman manya ko dai waɗanda suke wajen hurhura ina min ijla al-kiram dai shefatul muslim yana da girmama Allah girmama ma'abucin hurhura musulmi sannan kuma manzala sallam yana girmama wanda yake babba a cikin al'umma kamar jagoran mutane ko da kaga wanda yake ba na musulmi bane ba akan yin wannan to girmama dattijawa girmama malamai girmama masu mulki wa hamilul qur'an da kuma girmama makarantan alqur'ani matsar ne gaira galim fihi wala jafid ba makarancin qur'ani dan bid'a ba ba makarancin qur'ani dan tsubbu ba ba makarancin qur'ani dan gobe da nisa ba ko kuma mai ta'annuti wanda kawai shi karatun shi ne je musabaka ne ya nuna cewa kawai ya kowa yana toro ko yana doro ko kuma ana rike mashi abu yana nuna tamaka wanda zai je lahira ya tarda ko ladan alifin bashida dan da kaga ana samun lada in kai dan Allah amma kai karatun Qur'ani dan a ce kai ne ka tafi kowa iyawa ko dan a ce kaza to zaka waye gari ba karkomi ko da kayan musabaka jama'a babe ne na gasa da ake sawa ko da wani lamari ya kai ga na bangaren qur'ani ya zamanto kenan da akwai wani hadafi gwargwadon abin da ya kai ka gwargwadon wannan abin amma ba ya zamanto ba ka mai da abin abin da zai sa ka dinga jin girman kai ko kana jin kai ba ɗaya ba kake da sauran mutane wannan iya daga kenan kuskure Allah kare halaccin yau addu'a ga azzalimi muayyani ko da abin zai bayi na kasu zuwa ga addinin shi sannan kuma nan gurin ba ababe bane bane neman aikata saban Allah ababe ne na bayuwa zuwa ga yin hukuma gare shi kamar yanzu da sa'ad yace mishi kenan sa'ad yace wa sil umrahu kaza wa din faqarahu kaga wani zai ga cewa rizqu lil fitan wani zai ga kamar ya mai addu'a ya aikata saban Allah kamar zaka kamar ai addu'a ya mishi ma ya aikata saban Allah go to kenan yin hakan ai zalunci to yin addu'a ga azzalimi ko da zai bayi zuwa ga samun wani nakasu ga addinin shi in ya zalunce ka amma kai ya zalunta ba wai kawai dan yana wani zalunci shi ba kai ba kai zalunta ba ka dinga mishi addu'a da wannan wannan fashi da kyau ko kuma irin wanda zaka rasa har bari su dinga addu'a ga muayyani da kai masu wannan wani a saman bari zai dinga Allah tsine ma wani Allah la'anci wani to kaga wannan mutum bai sa ba shi zai zama tsinan nan ka dinga Allah tsinewa wani Allah la'anci wani ko kuma ka dinga ma kama sunan wani shugaba kana tsine mai kuma ya tsinin ya zama to ya tsina ya tsina ta ko akalla kalla kaga kai ma za ka sha wahala kuma ka cutar da al'umma to kaga wannan duk yana da kuskure kuma har ma su kuma gama gari sai su ce kaga malaman Allah babu tsoro ya tsine mishi albarka mai gaba ɗaya ma to wannan duk yana daga kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'min bil la'an wala bil ta'an mu'mini bai zaman to mai yawan la'anta ba mutum wani abin shi daban kai ba kai yama ba to me dalilin da zaka zo ka sashi gaba kana mai al-la'nul mu'ayyan irin wannan kuma yana daga abin da yake sa ko malami ne in kama dan siyasa shi ma sai kokarin ya rama ku lura da wani matsalar da ake samu a yanar gizo da irin masu aikata fasikanci kamar misali a ce yan fina-finai kamar a ce mawaƙa misali kamar a ce wasu daga yan siyasa zaka ga wasu malaman sai su musu alla'anul mu'ayyan su kuma in suka musu wannan alla'anul mu'ayyan din wasu su suna sauraron karatuttuka wasu suna zuwa majalis suna ga cewa ai haddin su bai kai ba a musu wannan la'anul muayyan din kenan zalunta sai ya fita daga haddin shi to su kuma ba su mallaki ba wani abu na aya ko hadisi sai su bashi abin da su ma gare su su jihe shi da abin da gare su to kaga irin wannan kuma sai ja ga fitina a cikin al'umma kaga yanzu kai malami maimakon ka zama sababi na samun gyaruwar al'umma da kuma tarbiyyar al'umma yake zama sababin gurbata tarbiyyar al'umma wannan gaban misalin shi kamar mutum da zai yi burin shahada sai ka ce Allah ina roƙonka taimake ni an amuta shahida in mutu wanda yake shahidi shahidi ba kawuri yake kashe shi ba to kaga yanzu anan ba za a ce ba ka roƙi kenan kafirci ci gaba kawuri ya kashe musulmi kun gane to shine lazumin wannan mutum ya roƙi Allah ya arsa shi shahada kaga ba za a ce ba a ya za ka rinka burin kawurai su ce nasara akan sau da ai ba ka yi ba shahada sai wani kahuri ya kashe ka kenan yanzu kahuri ne ya rayu kai kuma ka zaman to ka mutu sai kuma kenan takatsantsa wajen addu'a a bangaren kenan in mutum zai zamanto ya yi addu'a ga koma wane ne shi yasa sa'ad sai zamanto kenan ya kawo sharadi sai ginda ya sharadi Allah in har ga dalilin da yasa ga dalilin da yasa kuma ne kamu ga takatsantsa irin kenan na sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba mutumin zalunta shi kuma ka leka inda ya zalunce shi a cikin mutuncin shi da matsayin sa'ad wanda kaga baka kallin matsayin ba ka kwatanta sa'ad da ragowar su ga magarin ba saboda shi matsayin shugaba yake kuma ga matsayin shi a matsayin nashi na shugaba yana daga cikin wanda suke asharatul mubashsharuna bil janna amma tare da haka sai da yakin da ya waɗannan sharta ana ubarak ibn samit radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba anan gurin iya daga cikin kenan dalilin da Imam Bukhari ya yi shahari da wannan dan nuna cewa ko da ga liman ko da ga wanda yake mamu ko da asariya ko da ga abin da yake jahariya wanda aka ce mas'ala ce khilafiya kauli rajihi a jahariya anan ibada ka shine sauraron karatu manzo Allah sallallahu alaihi yayi hanin ana karatu wani kenan yana karantawa haka ma sarka Qur'ani da Qur'ani ma ba a san wannan kamar misalin irin yadda zaka ga can wance yana karatu ko a wancan wance yana karatu a sallah wance yana yi karatun sai yana sarke ma juna amma a karatun asirce shi a sallah ba a so kai shiru kenan ba inda ake yin shiru kaga tasbihi kabbara karatun qur'ani sami Allahu liman hamida haka kenan zaka dauki karatu ka dinga yi amma ana bayyane to ibada da Allah ya bautar da kai shine saurare ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida annabi sallallahu ya shiga masallaci fa dakala rajulun fa salla sai wani mutum ya shiga ya salla fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ma yake sallama faradda sallallahu alaihi wasallam sai memme wa qala sai ki irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai salla saboda kai ba kai salla ba anan gurin ka fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irje fa salli fa innaka lam tusalli faraja ya salli kama salla thumma ja fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala irje fasalli fa innaka lam tusalli anan gurin kaga da ya salla sai ya dawo kuma sai ma manzo Allah sallallahu sallama a kaida an ka zamna nan ka zo kama mutum sallama an ka cewa ya tsakanin nan ka dawo kuma zaka mai sallama shine haddin da malamai suka sa sabon manzo Allah sallallahu ka kuka sallama ne ka wata tana wanne wata tana kuma yake ce assalamu alaikum Allah ka mai sallama saboda muhimmancin salam afshu salama bainakum ku ya ka sallama tsakaninku amma mu yau yake jima mutum zai ce kai kawai yawan sallama sai ka ce abin da kawai kada mutane da yawan sallama kamar mai kaza kaga duka wannan iya daga maganganu a kasa na alfazu wanda mutane suke wanda ta sabuna hayyina hu inda Allah azim kaga ni kana rena abun kana daukan shi innal mar'a la yatakallamu bi kalma la yubali biha min sakatillah fa yawi biha fi nar jahannam 70 kharifan mutum zai furta kalma ya fusatar da Allah shi bai dauke ta gobi ba ba kuma ta gangara shi shekara 70 wuta Allah kare mu kenan yin wannan sannan kuma yin amru bil ma'ruf da nahyi an munkar gaba da mai da sallama kaga anan gurin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli saboda muhimmancin wannan hana shi mummuna abin da kuma umarnin shi da kyakkyawa fa qala wallazi ba saka bil haqqi yace na rantsi da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma usi da ghairahu fa allimni fa iya kyauta da wata ba in ba wannan ba ya rasulullah a koya mun wannan shine adalci kuma ba laifi bane wanda bai sani ba ka zo ka ce malami a koya mun sallah a koya mun arwalla wannan wa sahabi ne mu yanzu sai ka ji sai ka ga cewa yaushe zan ce kaza to wannan wa sahabi ne almajir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai kalli mace a shekara ta kaza ni yanzu a shekaru na har za a ce ban iya sallah ba saboda me girman kai basar lafi wa zarfin nan kaga sai zaman to babu wannan tasarrafi sai ce wallazi ba na rantsi da ubangijin da ya aiko ka gaskiya ma uku su ne gairar ban kyauta ban iya kyauta ta wata ban iya wata mai kyau ban ba wannan ba fa allimni ya rasulullah a koya mun fa kala wannan ya nuna sallah koya ta shi mafi yawa kuma mu yau zaka ga akwai limamin da ba taba koya mai sallah ba kawai haka ya gani ana yi ba taba koya mai ba in kuma ya karanta ahalari ma to kawai karanta aka yi ba mushi ba ta zabika kawai an ce mushi kaza ga cewar ruku da ruku kaza kawai shikenan ya ji wannan abin fara'idu salatu ga su fara'idu mustahabbai ga su shi yasa inda za a ce a ɗauko tsari gidan sarki in za a mutum ya zo an yi masallaci za a naɗa limami to ina limamin nauku sai a zo a jaraba limami a buɗe a ɗauko babe na sallar juma'a a mishi duka tambayoyi kuma a ce ka tsaro hudu ba kuma ka zo ka yi ilka'i su dama malamai amfanin su na majalisa dama an san malaman majalisa wancan yayi daktora a masar wancan yayi daktora a jami'an madina wancan yayi a kaza wancan yayi duk sai a tattaro sai su zo su zamana su ne mamu sai a kame mun bari ya hau ya juyo ya musu ilka'in hudu ba kaga aka ji hudu ba ta yi shikenan kuma ya tambaye shi yaya halin kaza da waɗansu sai su mushi kuma tambayoyi duka da gani duka sai ana kashe shi yana sama mumbarin shi anan za ana kashe shi to ya ake in an yi ruwa a juma'a ya ake in an yi kaza ya ake duka wancan limami ya tambaye shi in yi ida wance da wancan doktor ya tambaye shi in ma da wani professor ya tambaye shi dan Allah an samu matsala ba a samu matsala ba menene me ya daurkin mumbari kawai sai a ji amma da aka bari ya ga mutum ya zo kawai ya hausa mun bari ya juya ya muku zuru zuru ya awa ɗaya da wajen minti nawa kawai yana zuba muku zancen siyasa shinkafa ta yi tsada maka ta yi wane ne kaga wasu kasashe haka za ka ga wani ma har yana ɗaga ledan maka yana kuka maka wayo maka kuma duk ana shirkiya da ubadul kubur ana tawaliye ana tawaye a garin su a yi dandazo ana zuwa ana bauta kabari to ai in ba a fasa wannan abin ba to ledan maka tana iya kaiwa dubu hamsin ma sai ka shirya in mutuwa za ka yi kama kuma za a yi lokacin da ma ruwa in aka yi nan sai a rage ya kai gaba a rage ƙarshen duniya ruwan za a dinga rarrage ana rarrage kuma saboda jarraba ma dujar zai bayyana ana cikin tsanani da wahala arziki zai zo kuma tsanani zai zo komai da lokacin shi arziki da lokacin shi marfakar aka sha alaikum wala ki aka sha ta usasa alaikum duniya ma ke ce ba talauci nake shi muku ba tsoro ka aje na hishin tsoron a shin huda muku duniya fa tasana fa sufiha za a yi kuɗi wannan ka ɗauko jikarka da miliyan hamsin ka zo ka kama mutum ka ce ga wannan ce gaskiya ni yanzu kawai ba bukata saboda gidana ma ba gurin mali da za a ce kawai je dai ka samu wani inda ma ce ne ko wannan amma yanzu kawai alhamdulillah gaskiya ni ban da bukata ka gani to ba talauci ba ne matsala shi yasa kan mumbari ba wai zancen talauci ba za ka yi sama mutane da wayo da kaza zancen da za ka ma mutane gyara alaƙa su da Allah da addinin Allah shine zaka gina musu hudubobin manzara sana dukka kalla duk wannan abin yake gina al'umma akai shi kuma mafificin abin koyi manzara sana in mutane sun gyara addinin su wallahi duniya ya fi sauki in mutane sun gyara tsakanin su da Allah wallahi komai ya fi sauki Allah zai gyara komai shi yasa kai dawurkin ka ka gyara mutane ka bar ahlus siyasa da siyasa amma yace zaka zo saman mumbari kai siyasa can ayi cin banza kenan ka bar su can su yi abin su kai ma ka zo kai kuma ka dinga mi gwargwadon siyasar ka ta addini ka gani kana zuwa rubu isra'ila ta susu humul anbiya akwai siyasa diniya ita ce ta annabawan Allah yanda zaka gyara mutanen ka inganta kuma can gurin wancan su ma su kowa ya iya aikin shi to kaga da haka da ake yanzu amma ya kaga mutum ya zo da wata hudu ba kamar an rubuta ta da yatsa kuma yana iya yana kwambale hudu ba wani kana daga nesa kana ganin ba kuma yana iya yana ma mutane kwambala na banza da wuri kuma yace shine shugaban limamai Allah wuce yake to yanzu dan Allah za a yi taron malaman duniya a Misra ko za a yi taron malaman duniya a kaza aka ce a turo shugaban limamai dan Allah kawai gaje shi kenan baki da gora kawai gajajen ka sai amma mutane ka zira musu ido kawai ana hayan baka yan na'urar sa a nan gurin kasa ana tarjama malamai suna bayani ka tashi ka ce me kuma dan Allah wannan abin zaka dauko to abin da an rubuta shi kamar wannan littafin misali an rubuta an karkasa ga na rana kaza ga na sati kaza a shekara duka yanzu ya ka dauko wata karai dama wata na wata karai a ka'ida ne ina iya zuwa kamun darasin ta kamun kamun iyago tun da kawo dan kundi ne gashi kuma ne shekara gaba ma shine shekara shine zai shiyo lokacin Sheikh Usman Burfodi da aka kawo dauloli sai a aika sai a aika gidan sarki kenan ga fafi duk wanda za a sa limami sai a bashi wannan ita ce zai dinga shi yasa duk in ka yi ta ita duka ɗaya ce haka ake nake to yanzu dan Allah wannan kuma ga ga manyan rubutu an yi kamar da yatsa tana yiwa kwafa ce akai da wannan tunda asali ai kaga sa abin nan ce to zuwan nan dan Allah sai ka zo ka sa ai tsafama maka ai tafiya maka ka rubuta ma a allo zai ta satan da zaka yi kaga sai ka rubuta a allo ma shikenan me matsala in ka zo sai ka yi abinka a gargajiyance amma mutum abu an rubuta kamar da yatsa kuma kana gani ba mai matsala wannan ba kuma kana yi kana kara kana kwamfale dan Allah kasar abin to me ya zafi in baka iya ba wanda suka iya musu dan Allah ne kaga ya nuna ba dan Allah bane ba to ya mutane za su gyaru malami yana ci da addini dan Allah ya mutane za su gyaru malami yana ci da addini bai cancanta ba yanzu wani ya sa rigar likitoci ya je ya ce shi doktor ne yana danna ma mutane allura na kashe su sai a shago shi kun lura in wani ya zo ce shi kaza ne yake kashe wani a kamo shi in wani ya sa kayan polis da yake kama mutane ko na soji yana sojin gona ya dama mutane da wara sai a kama shi a kulle shi a ce ya shigo gogo to wanda ya yi alamarin Allah fa shi kuma kaka in har wanda bai cancanta ba a duniya za mu gaba daidai ba to wanda to kuma duniya ba ta gyaru ba sai wancan abin ya gyaru in addinin bai gyaru ba duniya ba ta gyaru ba to me ya zahi dan Allah kuma kai a haka kuma wani ya zo wanda shi ya cancanta kuma sai wancan ya ce shi wannan ya hallakake ne kai akwai hallakaken da ya kai ka ai duk hallakar wancan ya fi ka so da kai tuntuni ma mutum ne wanda kai baka cancanci abin ba wa ta kulu ala la ma la ta'lamun yana layin shirka al mutashabbi bi malamin sa kalabisa taubai zuri wanda zai dinga cika baki da abin da ba a bashi ba duk da masu irin wannan ba ma cika bakin da suke bada ba su da ma su ma cika bakin da ba abin da ba ba su ba to kaga inda Allah zai sa shugabanni su gane a raya wannan masarautu wallahi duk an huta in aka tashi za a yi taron malamai wani an ce ma je an ce mai je ma ba yayi ba wani kuma ko baban shi ya gina masallacin aka ce mai ilimanci zai ce bana yi wannan saboda yaushe zan zo in tsaya gaban daktarori ina ma na iya rubutawa kai an rubuta ma ma baka iya karanta daidai ba ma wai kai ka rubuta ba balle kuma a zo a maka interview ka gani a zo a ɗaɗɗauko ma duk a jarraba ka kaga ai babu zance wannan wa alaikum salam na na da su ne za su jarraba ko su ma an jarraba su zai ai irin wannan sabuwar lala ake yi ai duka ake zubdawa sai a ji a ɗauko sabuwar lala ai ake yi kawai ya ɗauko sai a jarraba kuma sai a ga kaza abin wai inda zai yi ne ya za a yi abin ya yi a haka inda aka dama ba daɗi aka za sha ba daɗi ba ƙare sai an je lahira kawai shi kenan sai a rarrabe kuma kaga gaskiya ce mutane ba su san sai a zo ana ta wani kwalo-kwalo a kan ga inda matsala take idza qumta ila salati fakabbir in ka tashi sallah kai kabbara to makara ma ta yassara ma ka min alquran sai ka karanta abin da ya sauka ga na qur'ani yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam koya min sallah to marka ta ta sama ina raki'an sai kai ruku sai ka nuzu sun marfa ta ta asali na qaima sai kuma ka dago sai ka daidaita asali sun masjida ta ta tsamayin sajidan sai kuma ka yi sujada sai ka nutsu sun marfa ta ta tsamayin jalisan sai kuma ka dago har sai ka nutsu a zaune wa fa'al zalika fi salatika kulliha duk sallaka haka zaka to kaga manzara sassa sai koya mai sallah to amma ita wannan sallah ita ce zaka ga mutane a minti uku sun ida ta a minti uku wallahi kale ka mantar da kaga da kai masu minti uku wani bai wuce amma biyu kawai da an kama fa fa fa kawai wup wup wup wup wup kawai shikenan ayi a gama ka gani a dinga kuma wasu abubuwan da ba su aka saka ba kuma su mutane sun ma hisan wannan saboda fa qarfa min ba'di makharfun ada'u salata wa sabu shahawat fa sawfa yalqawna khayya Allah ya ce ba ta garsu suka bai bayan mutanen kirki daga illarsu ada'u salata kaga sharrin ko duk inda aka zo zartar da sallah ba komai wanda ya baci kawai kana so ka kalli al'umma mai kyau ce ko ba ta da kyau kawai ka leƙa sallah in kana so ka ga ya daula take tafiya kawai ne iya muhimmancin sallah a wajen su an kula da bangaren sallah hatta da wannan lokacin sallah haƙƙi ne na hukuma ta sa sauƙi kamar su sarakuna da wasu abin nan da wasu barmai da wannan duk wannan yana daga haƙƙinsu iyakance lokacin kawai a zo ajiye lokaci yaushe ne lokacin sallah kaza ke shiga tunda kowa ya ce Allah yake ma to yaushe ne lokaci ke shiga a tsara lokaci shikenan a sahi akai ba haka ba kawai da kaga dama wance gina masallacin shi wace wata rahi an samu matsala a to kai masjidin zirar da aka yi masallaci ne ma kai kasa ake jan kare makamai in ka ce kowa a bar shi husainiya da aka bari a ƙarshe ta bada tsakani da Allah jama'atul hijira wa takfir ba su yi masallaci ba ba gurin bai zama gurin girke makamai da ya kala al'umma to ya za a ce kawai kowa ya ga dama in ka ce kowa a bar abin mutsalakan to kai da kanka sai ka dawo ka ce ka a bar abin mutsalakan ku lura saboda ni na isan hana ka bai saba hana ka da wanda zai to an yi masallacin wani ya kawo hotuna ya sa gumaka ina alakar musulunci da wani inda akwai wannan kaidan za a ce a musulunci akwai wannan abin sai a koma asali masallacin manzara sun san da kowanne sai a ce a'a dakin Allah da aka zo an yi zanen hotuna na annabi Ibrahim da annabi Isma'il annabi sarrafa da yasa aka kankare aka kawar da wani to kaga duk wani hoton da aka ka sai a kawar da shi an zo masallaci wasu na kada bandiri ana kada gita ko an sa mai zaki daga ciki ana cewa yabon manzo Allah sassana ce to da da koi wannan abin babu a janye wannan abin to da haka sai a wuce amma in ba haka nan ba to wasu za su yi masallaci su yi gidan ƙasa su yi sadan kare makamai to ka gani kuma irin wannan sai Allah ya tambaye shi gabanni akan wannan kowa ya Allah da yanda ka san za a tambaye su akan loma ka da lahiyar ka da waye go to ka tambaye su ne ya tambaye su addinin ka shi tattalin arzikin da sanar da shi na baya ne kuma fa a lahira ba cewa ba za ka yi a mu da constitution ne muke yi ko demokarasi ce ko gurguzu ne ka san dai ba ka faɗi wannan a gaba Allah za ka faɗi wannan ba zan can kawai tambayar ka za a yi yaya bayina da kan mulke su yaya tauhidin su yaya kazan su ta wajen ka aka san bace ya sallar su ya sai an tambayi shugaba duk shugaba na ali a lamarin lahira to kai abun wasa ne kamar namu ne nan yau yau to ka gani falanas alanna allazina ursila ilaihim walanas alanna almursalina kai manzanni ne aka tambaya ba wani can wanda yake abin nan ba in har za a tambayi manzanni da kansu wanda su ne zababu kawon baka iyaka ba idza lam tastati shay'an shay'an fada'u wa janibuhu ila ma tastati ko haka ibn hisham yace باب القراءة في الظهر أنا أبي قتادة رضي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين yanzu kamar irin wannan masu zuwa suna sai da magunguna suna kashe mutane mutum ya zo da garin magani ya sa mutum ya zauna a kwanin idan a ka garin magani a tura cikin idan ga baki da yana zaune a gehe wani ya zo da askan suna ta makamta mutane wani ya zo baka magani ya ce ka rinka ɗiban littafi guda kana tura shi kana sha ka gani kawai a je mutum a ce kodawa ya ɓata kodai kaga he abin cikawa ya ɓata kodai he a shago shi a wani ne ya ba shi maɗaci ya ce mai da shi ruwan shi to kaga shi wancan yanzu ya kisan kai sai a kamo shi sai a leƙa mai hukuncin wanda ya kisan kai da gaba sai a leka a ba shi magani ya ce je ka sha wannan gwargwadon kaza ka sha kyas kaza da ya sha daga sha ɗaya ya rikice aka je rikita sai mu sai a kira shi man istatabba wa lam yurab minhu tibbu fa huwa zalim sai a leka ga shin asali wai ya karanci likitanci in ya karanci likitanci yanzu kenan kuskure ne samu ko to yanzu ya kisa na kuskure shin bai ba dama aka leka gurin wa kai ba gurin wanda ya karanci likitanci kaga yanzu kawai da gangan ya kashe bawan Allah dan Allah haka haka gobe haka ya faru duk wani dan cin kare da wani wannan aka kamo shi da yake cutar mutane wannan hoto sai Allah ya tambayi mai billahi la sai Allah ya tambayi mai kake gani akan wannan yan magani yan waye duka da masu danyen baki mu sai zo da lasbika na sadanyen baki duk sai an tambaye su kuma shi ne sauki to an sa hanyar da za a bi mai a daidaita sahu da mai kaza da mai waye a kamo a amso kudi wajen shi an san lungu-lungu da polis zai labe he ka zo da hoto ka taso da gurin karatu ya cire ma kile shi ya san lungun da zai labe kuma ya san dubarar da zai ma he ka zo kawai ya duro ma kamar daga sama kawai zare ma kile amma kuma wancan ba za a iya gyara shi ba kuma a musu tara ma ai za a samu kuɗi a tare da su wanda bai wasa ba za a samu kuɗi kuma za a samu sauƙin kashe kuɗaɗe da yawan mace-macen mutane saboda rabi duk su suke kashe mutane da wani wanda zai je dan hajiya bai karatun likita ba kawai zo dan karama mutum serum kuma yana da yana da diabetes ba tare da ya tsaya ba yayi bincike da kyau kawai sai mutum ya mutu ya wuri wuri kawai ya silale a rasa shi ko shi ya kashe mutum kaga yana takarkarwa da jikin shi ya sanyi shi ko ya san tsaye da ka gani to duk irin wannan kaga me yasa bai karatu ba dan haka ladabtar da shi gobo ne yayi gaga to duk a babai addini wannan duk ya shiga kuma duk wannan haƙi ne kuma duk sai Allah ya tambaya ba malami bane kade za tambaya ka san da gwanda ya ce a ai malami an ce kowa sai an tambaye shi shi ma malamin da kai mawkifin tambaye da zame ta ma ko ce wala babu qira'a fi zuhri ana bi qatada radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam fil rak'atayn al-ulayn min salati zuhri bi fatihat al-kitab wa suratayn baban da zai bayyana mana kaifiyar karatu sallar az-zuhr ya karau fi rak'atayn al-ulayn annam sallallahu alaihi rak'o'i biyu na farko na karanta min salatu zuhr bi fatihatil kitab alhamdu wa suratayn da kuma surori yutawilu fil ula na farko yana tsawaita iya daga kuskuren da muke wajen sallah ban mu tsawaita karatun sallah azhur wannan yana daga akasa wanda muke na wannan akwai lisan da mashhur Hassan al-Salman ya rubuta qadaul musallin yana da kyau mu samu kenan wanda ba su karanta ba su karanta shi aqdaul musallin na mashhur Hassan al-Salman da ya taɓa waɗannan abubuwa in ya yi na sirikul mashawi ya tsawo da firgula ana asawar musallin kenan babu sama da shi kuma za ka samu fa'idodi ba ma wanda suke yi na wannan ba wa wa surata ne tsawilu fil ula yakan tsawaitawa a nawar ko ya qasur fi saniya kuma yakan gajartawa a rakawi biyu na waɗanda suke saniya waɗanda suke kenan na biyu mu kuma yawanci sai zama to mun gajarta sannan kuma yana da kuskuren da muke a raka'o'i biyu na azhur yawanci ba mu karanta sura kuma annabi sallallahu alaihi yana karanta rabin wanda yake yi kenan a na farko wa yasmi'u al-ayata ahyanan wani lokacin ma yakan bayyana ayatin kawo misali karanta sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa sai kuma ya ci gaba da wannan malamai suka ce kenan inda limami ya bayyana karatun sallah sirriya da gangam yayi ko kuma a'a da mantuwa yayi ba zai sujada ba ba zai sujada ba sanda ko yadda da an je daya biyu zai zuba laza kuma sai ce ai ba ai ba sujada ka gani to wannan duka kenan babu yin sujada wa kana yaqra bil asr bi fatihatil kitab al asr yakan karanta alhamdu wa suratayn da kuma surori wa kana yatawil fil ula yakan ga tsawaita na farko wa yaqsur fi thaniya hikimar tsawaita na farko da na fasara sai ke musamman ma raka'a farko saboda masabuki ya zama to ya rasta annabi sallallahu alaihi wasallam tsawaita hatta la yasma sauta qadami dan kai ji ma sauti na wani tahiya kenan ta mai tahiya saboda haka sai tsawaita kaga kowa sai zaman to ya shiga cikin sallah wa yaqsir fi thaniya kuma ya gajarta a ta biyu irin wannan abuwa da zamu ga a hayanan to so ake kai ma jehi jehi kin sai ka dinga yi wa kana yatawilu fi rakatul ula min salati subhi saboda kaga a can baya yace muna ganewa karatun shi bil qiyam bil sirabi lihiyati to wani lokacin kuma yakan bayyanawa wa yaqsir fi thaniya yakan gajartawa a ta biyu babu qira'atul maghrib sai kuma karatu a sallar magriba yaya gurgurdan sheki عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة آه إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب دقى عبد الله بن عباس يتي أن أم الفضل ما هي تيشتي سمعته تاج عبد الله بن عباس كنا تاج أمسى لبابة الكبرى با فاطمة وهي يقرأ وهو يقرأ ibn abbas yana karanta wal mursalatu urfa yana karanta wal mursalatu urfa fa qalat sai ta ce ya bunayya dana wallahi laqad zakkartani bi qira'atika hadhihi sura karanta suran nan da kai wallahi ka tunatar da ni inna la akhir ma sami'tu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce karshen surar da naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta kenan wanda ita mi ita ta ji kenan ba wai karshen surar da ya karanta wace ce karshen surar da manzo Allah sai karanta a duniya ƙarshen ƙuranin da ya karanta wace ce ya ƙarawa biya fil maghrib yana karanta ta a sallan maghriba ya ƙarawa biya fil maghrib yana karanta ta a sallan maghriba bukhari ya maimaita a magazi babu maradun nabi sallallahu alaihi wasallam wafati rashin lafiya manzana sallan da kuma wafatin shi an zaid ibn sabit radiyallahu anhu qala sami'tu rasula yaqra'u bi tula tulayni yace na ji manzo Allah sassan ya karabu yana karantawa da tula tulaye ne da tula mafi tsawo tula kenan musanna ne na aswal kaga ka ce aswal kenan shine tula kenan wannan ne kenan muannas ne na kenan aswal saboda haka kenan tula na tulaye ne dogaye guda biyu wanne ne tulaye ne malamai sun yi maganganu dangane da wannan amma shine kauli raji suratul nisa da kuma suratul a'raf wata sura ya ce suratul araf suratul araf kenan ita ce kenan ya qara'u bi tula tulaini malamai suka ce saboda kenan ko da suratul nisa abin da ta fifice ta bangaren kenan abin da ya shahi kenan kalmomi bangaren adadin kalmomi wannan ya nuna karatun sallar magariba akan tsawaitawa kuma akan gajarta amma tsawaitawar wani lokaci ne asali kenan gajartawa ake yi amma wani sababi yakan sa manzo Allah sallallahu ya tsawaita kamar misalin le kasuwa ne ne suke bin shi sallah misali to wannan iya sawa annabi sallallahu alaihi ya tsawaita babul jahr fil maghrib sai kuma bayyana karatu a sallar magriba kenan sallar magriba karatun ta bayyana ne sabanin waccan kenan an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur daga jubair ibn mut'im ibn adi ibn nawfal bin abdulmanaf bin bin abdulmanaf bin qusay wanda ke na jubair bin mut'im dan mut'im ne bin ali Allah kare yarda a gare shi wanda yace sami su rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzara sai ya karo fil maghrib mu wuce mut'im bin ali yana daga wanda kamar yadda muka karanta a sira iya daga waɗanda suka tsayu akan warwarewa waccan sakarar ta zalunci wanda Qurayshawa suka rubuta suka rataya a Ka'aba akan banu hashim da banin mutsalif aka musu kenan talala aka yanke duk wani alaƙa tare da su ta yadda ba za a yi cinikayya ba za a yi auratayya ba za a yi duk wata mu'amala ta arziki da su to shi mutsayin bin adi yana daga wanda ya tsaye ce kai gaskiya ba zai yi ba muna cikin wadata da kaza amma dangin mu banu hashim banin mutsalif tunda kaga mutsayin bin adiyu adiyu kuma danwa dan naufal naufal danwa abdulmanaf abdulmanaf danwa dan kusai kaga kenan sai leka me alakar su sai ce kenan ba zai yi ba haka muna ci muna sha muna walwala amma ga banu hashim banin musallim ta halka suna hallake da yunwa tana karkashe su sai tsayi aka zo akan warwarewa wannan takarar ta zalunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin cika alƙawari da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da jubair ibn mut'im aka turo shi fansar ribatattu na yakin bada aka hado tare da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya law kana mut'im hayyan thumma kallamani fi hadhihi an-nasana la talaftu yace inda ma'aine shi mut'im ibn adi shine yake da rai a ce yazo ya nemi alhurma wajena na immi alhurmar saka waɗannan bungan mutanen kahoran nan ya ce duk da na sake ta komi wannan amsa da ba abin da za a amsa gurin shi saboda mi har jaza'ul ihsani ila al-ihsan le ka haka ga wanda yake ba musulmi bane ba amma nan sai ya kalli kirkin da yake da nagartar da yake ka gani to a lokacin da suka zo ce samitu sai ya anautara sai na sallah sai zagaya zagaya shine ce samitu rasul ya qara'u fil maghribi bit tur na ji annabi sallallahu alaihi wasallam magriba yana karanta suratul tur a lokacin da suka har ma yace lokacin da manzo Allah sai ya zo am kuluku min ghairi shay'in amhumul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun yace kada qalbi an yatira ko an yansadi yace zuciya ta ne ta kusa kamar ta fashi yace wa zalika hina wa qaral iman fi qalbi shine lokacin da imani ya darsu cikin zuciyata kaga amfanin karanta qur'ani wa in ahadin min al mushriki nasajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma amana wa dhakkir bil qur'ani man yaqafu wa'id shi yasa kar ka zo ka dinga ma mutane wa'azi da kissa waye an yi kaza wani bawan Allah yayi waye an kai Allah ko mutai na kuka ka abin da ƙarya ce mama ka zo kana kuka ka abin da ƙarya ce baka ma qur'ani kuka ba zo ana baka alfa laila wa laila kana kuka wani bawan Allah ya yi kaza wani sufi aka yi wane ne ya ce kaza aka yi wane ne mutai na ta kuka kuma ko abin ba yi ba ka gani wani kuma dan duniya ne ma wani ma da yake ba a wane ne ya ce kaza ba hululi ya an yi wane ne ba hululi ya yi wa shi ko ba hululi ba mutumin kirki ne wasu malamin ma suka ce hauka cika ce ne ba wai ma haukacin da hauka cika ce ne sau da aka ce mai a baka dinari ka zage aisha a baka abin ka zage ya ce kyauta mana zage ya ce kyauta mana zage ta a ce ya zo haruna rashid ya tarro shi yana jirgi kare yana ci a gehe shi ma ya ce cika rabanka in ci gaba na ci gabanka in ci gaba na ya za yi wali tare da kare kare ho shi inda kare la tarikul malaika baitun fihi kalbun wala sura to kuma wali yana ci tare da kare to kaga me ya kamata wa'azin za ka yi wa zakir bil qur'ani man yakhafu to kama mutane ka karanta ma mutane qur'ani ka ka ga ma bayan Allah zance Allah ka ga musu sabon Allah ai yana ga sabon da Allah subhanahu wa ta'ala a karantar da al'umma karanta musu kawai ayat qur'ani shikenan ka bar su in hausa ne ko kaza ne ba tsiya ba ka fassare musu kuma ba tafsirin ishari ba za ka musu tafsirin sufiya ba tafsirin ishari ba ka zo ka ringa wallahi a innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa jalu azza kace eh wannan ayat shehu ibrahim hakikar shehu ibrahim take wannan hakikanin tar shehu ibrahim da saboda duk inda shehu ya shidira gari to kowane shehu muridi ne shine kaza kaga tafsirin ishari kenan tafsiri da sufai su aya ta yi gausu sai ya shi yasa bayan da za a kai da su bi kun daidaita wajen sa su suna tafsirin su tafsirin ishari ne gaji ba wai tafsirin qur'ani bil qur'ani tafsir shi yasa kai kana da sufi ya dauko ibnu kathir yana ma tafsiri ya sa dauko la ba zai dauko ba ka gani wanda ya kai karshe shi kawai qur'anin zai dauko maka matanin qur'anin ya karanta aye to akwai tafsiri na shi ma sai leka kawai ya gani ya kamata a yi ta sai ya je ya zo shi yasa ba zai dauko maka ba tafsir qur'ani bil qur'ani ko kaza ba mun shi da wani ha ha eh jalalain ko to ai da jalalain ma kare suke takaita sai su dinga gama da sawi to kaga sawikin kuma shi ake kwaso kisoshin da kuma tawili na ayatul sifat da abin nan go eh yi mana kuma jalalainin ma za ta yi haka ai kawai shi kenan sai ka kuma aka ka jalalainin aka ta yi to inda za ta yi a yi bayani da kamata aka yi aka tsaya za a yi bayani sai a yi ta koro su ayoyi da hadisai to kuma an tsaya za a yi za ce in ka ji bayan Allah ka ai malam wani ya kai ka ji tsoron wani ya malam ai wani wani da ya saba wani abin nan ya mai adda ya ce Allah mai dashi mace kawai sai koma wata ibn budurwa kawai da ya je gidansu shi kenan sai aka kawo budurwa ta shigo ka ji mugun wali kai da Allah ya tsine ma namijin da zai shiga mata kuma kama namiji adda ya koma mace akwai dan ta'adin da ya kai wannan an ce mutum ya sama su ko kai kama mutum baka adda ya koma mace kuma a ce kai wali ne sai ya kara fil maghrib yana karanta maghriba bi tur da suratul tur wannan ya nuna kenan ana karanta wannan a cikin lokaci ya lokaci kenan wannan ya nuna wani lokacin manzo Allah sai yakan karanta dogo sura saboda wani dalili ko kuma wani sababi abubuwan da muka karanta na bangaren abin da ya shafi karatu a sallah wanda Imam Bukhari ya mana babu ba za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surori waɗanda suke sabu tuwal a cikin su ya karanta sannan kuma ya karanta waɗanda suke al-mufassal ya karanta awsatul mufassal ya karanta kuma waɗanda suke mun yi na wanda suke sigar ba mi bago kenan yanayi yake badawa kuma sannan karatun sallah na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kama sura daga farko kai karshe sannan kuma yakan karanta waɗanda suke qara'in wanda suke ashiba masu kamanceceniya da juna kamar misali ya karanta kulya ya karanta kul wallahu kaga suratul ikhlas su su biyu kamar misali ya karanta a'la ya karanta qashiya misali kamar misali ya karanta shams ya karanta layl misali to anan sarasa ya kalle ka waɗannan sannan kuma mafi yawa hadai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa maki sallallahu alaihi wasallam wanda imamu ahmad bin hanbal ya bayyana haka shine ma ibnu qayyim cikin zadil ma'ad yace karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci ya fi kenan ya kama daga farkon sura kai karshe ko kuma ya kama daga sura wani sababi sai sa kuma nan sallallahu alaihi wasallam sai tsaya tsakiya kamar yadda ya fara suratul mu'minun sai tari ya kama shi sai kuma ya kafi ko kuma ya karanta rabi kuma ya idasa rabin a raka'a daya amma kuma ya karanta daga tsakiyar sura shine yake kenan wannan abin bai da karanta annabi sallallahu alaihi wanda ya lazumci yi yin haka nan kuma imam ahmad yace yin haka nan din ba wai in aka yi halitta yin haka sai dai sabanin ne abin da annabi sallallahu alaihi lazumta amma in limami yayi ba laifi bane ba sai dai kenan filaku aula ne yin haka wallahu ta'ala alam abinda muka dace Allah abinda muka dace ma daidai Allah ya tsara mana da kusakuran mu Allah gafarta mana wanda suka rigaye mu Allah cikin su da rahama Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wa ta'ala kare imanin Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwar mu kasan mu da kasashen musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ya ba mu tsaro da tsaron shi yan uwan mu musulmi a duk inda suke a duniya musamman wanda suke a Palestine Allah subhanahu wa ta'ala kare jinin su Allah kare mutunci Allah kare dukiyar ubangi subhanahu wataala ya ba su galaba akan makiyan Allah subhanahu wataala ya kawo karshen daula ta wanda suke bari Isra'il Allah subhanahu wataala sanya zukatan mu da idanun mu ta hanyar karya ya rabbal alamin Allah nuna abin mamakin mulkin shi akan ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala dukkanin makircin su da waɗanda suke agaza mu Allah subhanahu wataala ka nuna musu gajiya wasu ya rabbal alamin masu damuwa cikin Allah ya yi alamu sallala Muhammad wa alaihi Muhammad kama sallata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na kamilu majid wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na kamilu majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله
ينتهي لنتبعه ناصية ناصية تائبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر يا الله والحمد
Allah دعواها ملكا حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
daura suka mai dole Allah
jiya na buɗe na wani ga daga na wuri ma
kawai landi le 5 ko ah
wannan linjin ba ta gobe ba ta sama ta sama ba ta gobe ba sai bayan da
ita dai zamu rana zamu kare ko a rana muna iya ran landin to Allah
mu shi nan ma shi ma
daya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.